أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا قوم أننا نعرف ashirin da biyu da watan jima'a na kula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar nasara kuma kamar shida da watan sha biyu dubu biyu da ashirin da uku kamar da aka saba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addu'arul fahiyya والنفر وجن مالك العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasin mu na uku za mu tashi sabon bayi da ya kulla babu qabatin hada bayi da yake magana akan biyan bukata kalmar alhada tana da ma'anar bukata wata za ta iya shiga cikin kowane bangare na rayuwa amma irin wannan fage tana takaituwa ne a bangaren shiga ban ɗaki ko kuma shiga bayi ko mutum ya fitar da abin da ke damun shi na najasa gida zai je bayan gida gida zai je fitari ko makamantar ya ce ka zaɓar haja nan bangaren ake shi Muhammadu bin Ali ne shaukan da cikin littafin shi na Nairul Awsa mujalladi na farko kuma jibiji na farko a cikin bashi na biyan bukata yake lokacin da yake magana kan karantarwar da sallallahu alaihi wa sallama dangane da addu'ar shigaban daki da kuma addu'ar fita da gaban daki yana sharhin hadisin da malamai suka gudu a kan ya da lokacin da inganta ba الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني na da hadisin bai tabbata ba to da yana kallon hadisin shi shine matsalin ya kawo sai yake cewa kaga yana daga manyan manyan hikimomi a ce mutum ya samu abin da zai ko mutum ya samu abin da zai sa musamman kuma a yi sa'a abin da zai ci wanda yake so mai amfani kuma wanda yake so to lokacin da ya ci wannan abincin ai ba turan daɗin bakin da ya amfani abincin ba akwai ragowar amfani mafi muhimmanci a gaba wanda wannan amfani shi ya sa mai ke matsa wa mara lafiya ya ci abinci ko da baya yake ga wannan abincin ya shiga ciki ya ga fada shi amfani sai kuma ya mutu a cikin ta a wani yanayi da wani wuri da Allah ya tsara kuma abincin ya fita bayan ya lalace ko kurba cikin ya fita to Allah ya cancanci a mashi godiya duka waɗannan ni'imomi lokacin da mutum ya zama cin abinci da alhamdulillah in ma mutum bai bar mala ba a farko da alhamdulillah in aurewa da ta akhira in ko mutum ya zo biyan bukatar ki da ya godiya ga Allah a lokacin sarki da ka wannan biyan bukata alamari ne mai muhimmanci da musulunci kamar yadda da akwai cikin shirin zamani da farisi ko addinin ko ni ya tsara mu har shiga ban da ake ya shiga ban da da wata kafa za a shiga da wani hannu za a wanke ya za a tsuguna ya za a canta ya za a canta a shiga ya za a ce idan za a shigo ya zuciyar da take kasancewa su ke dukkan da mu bai bar abin a haka ba amma wanda ba mu ba ba da na shi da na a cikin daya za ga lokaci akwai dabbobin sun tara kadarai ma tsafta yanzu ba ke ba za ta rike kashiyar sun kaya ko tari ba amma duk kajari ba ba din da ya dace ke kwaye jiki kawai ne in kai ne magana ya kai kowa na da shi da ke gwarin kuwa har da rage lafiya ne ba zai kuma ji daji ya ce kowa ka ce da duka wani ka ce ban da wani da wani amma abu sun ci gaba da nasa ga hukuncin hukuncin shari'a wanda shi ne ma da yanzu da wani ya ce babu kasa da tsada babu na biyan bukata in an ce al'ada abin da ake nufi fitar fitsari ko kuma fitar bayan gida daga mutum wannan abin su ne biyan bukata idan fitsariyar mutum mutum zai iya tsamba zai iya kamuwa da miyagun cututtuka a ƙarshe zai iya mutuwa in ba a yi ba idan bayan gida ya mutum mutum mutum zai iya tsamba zai iya fita daga hayyaci zai iya kamuwa da cututtuka kila ma iya mutuwa in ba a yi ba to sai ana ce ma abin al'ada malaman da suka ɗauki wannan lafazi suke gwada babukansa akan babu kazatin hada ko kitabu kazatin hada ko ahkamu kazatin hada sun ciro ne daga fasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake idza qa'ada ahadukum bi hajatihi idan ɗayan ku ya tsuguna ga duniya biya bukatar to ga ƙa'idodi za mu yi a gaba wasu malaman kuma sai suna kiran shi da alistiqama mun ce alistiqama ta da tsakuwa ko tsaftatuwa ya zama can mai tsarki mai tsafta mai gayi su kuma malaman da suka yi amfani da wannan kalma ta ita ba sun ciro ne daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wala yastarimu bi yamini kada mutum ya tsaftace jikin shi daga kazantar da ta fita daga jikin ta hannun shi na dama hannun dama na tashi na takewa ne na ado ne na cin abinci ne na kaiwa ba kaɗai da aiki da aka harkar wancan ƙazanta hannun abu aka bawa to sai suka samu wannan asibiti a cikin wala ya tafi da iya nini to ke nan yanzu halitta ta ba kenan in mutum ya fitar da wani abu na najasa akwai buƙatu ya kafa hanyoyi da shari'a ta tanada domin komowa mai tsafta mai kai ba za ka damu hancin mutane ba ba za ka dami abin da ke ganuwar mutane ba da makamantansu to sannan wasu malaman da su suna cikin libabu hukumul at-tahaddi su kuma sun zo daga fatan manzo sallallahu alaihi wasallam da yake ila da fara ahadu hukumul qada'a ita ce to babu tahaddi babu shiga ban kai wasu malaman da suna kunta baki da cewa babu tabarru nan sai at-tabarruji su kuma sun ciro ne daga kalmar fatan manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake lissafa abin da su halatta ba وقرأ المسلم الأمر في المراد في الموارد sai bayan gida a wurin ɗibar ruwan mutane ko yin fitsari a wurin ɗibar ruwan mutane amma ka zama ɗibar ruwan mutane duniya ta ce ranar tsafta ta duniya yau kawai a shekara mu kullum ba tsafta ne duka wannan kalmomi kowace ta tabbata kuma duk wanda malami ya ga dama ya samu da duk da gida da yake da babu ita ko yake babu fada'in hada ko yake babu at-tahaddi ko babu istisaba ko kuma babu at-tabarru to ma yake babu fada'in hada babu da yake magana kan biyan bukata yaya ake biyan bukata a makiyoyi adam mutaqaddi wajibi ne ga wanda zai kadai domin biyan bukatar shi bayan gida ya matse shi ko ya same shi yana so ya fitar da shi to ya zama tilas ne waɗannan abubuwa fitsari ya gaje shi yana so ya rabu da shi ya zama tilas ne waɗannan abubuwa shi yasa yake da tilas ya gama da yau adam mutakalli ai wajaba adam mutakalli ne ne a yi suke taru da fituru kada mutum ya bari a gaji alfahiru a aura daga daga sunan da ya zama mutum ya fitar cinya da gajarta da aure lokacin da mutum zai yi gona da biyar bukata kada ya wuce ko da ya bari wani ya tafi shi kada mutum ya bari wani ya tafi shi ya ji gudu ba wai ya tafi shi kawai ba kada ya bari wani ya ji sauki ba wai iya sauki ba kada ya bari wani ya ji wani duka wannan abu guda uku su ne suke shiga cikin halittar da Allah yusma'a min sauki وألا يسمى منه ريح وألا يرى له أوضع abu uku nan su ne a duk kitabu na ɗaya kar wanda ya hamburi saboda zubar da abinci rage wa kai daraja ne kowa na da irin wannan lalurar amma da za a ce ta zurfi saboda shi dan adam ne mai girma da kada karrama na ba shi adam sai mutum ya tashi ga inda jama'a suka taru yana so yi fitsari sai ta tafiya ya nausa ya cikin nan sai sun daina hangon da ya daina hangon daga nan sai sabo sai ya su guda sai ya bukata sai ya tafi da ruwa ko ya tafi da koki sai ya ko cikin su idan su bai gani ba hancin shi hancin su bai shaƙi abin nan ba warin abin da ya fitar ba sannan kullum ya yi saukin fitar da gasar ba wani shi ne abu ukun da ake so ana yi a kan jirgin da wajibi ne ya wanda zai iya bukata ya fiturci sai ke hatta ya fi zuwa inan arziki kamar ya akwai inda da zaka iya kaddara wani suka ce wala yarfa ku tawwahu hatta yadnu wa min al-ard kada ya kwaye mati har sai ya kusa da kasa ba wai kun yana da yake kwaye kike ba kuskure ne kaga wani yana cikin ayyukan da ya kamata gwamnati ta sa shi bakari gwamnatin musulunci ko gwamnatin da asiri ko da ba ta san sun suke yi ba ta ce ta duba lori burkan ba masu kudaci a bakin hanya ba kama buga musu tsara madan ga wurin ma samun kudaden shiga na gwamnati wanda ya tsari a bakin hanya ci shi tsara dari biyar dari bakwai dubu ɗaya ko kuma a rika da asali ne ya zo san fiskiyar wanda ya baro daji da kusa ya shigo na cikin mutane da ya tsari har dubu da rigina an gano haka fahimta ne a dakatar da shi yanzu da ɗan ciki ke mai wawa za ta shiga wuto ba su za ta ga hanyoyi ne na tsaftace al'umma sannan idan aka daji da yin bayan gida a ko'ina ko a cikin mutane to kaga an tsara wa kimar mutane kima darajar su kuma ta samu sannan ga abin da ke ciki na rigakafi da kawar da kare al'umma daga miyagun cututtuka to kada mutum ya daga tufafin yayin biyan bukata hatta ya yi wani da arzi har sai ya kusa da kasa sai ya kusa da kasa to daga nan sai ya daga tufa wani irin daga tufa ne sun daga tufa ne da gwargwajen abin da mafi karanta da zai ya bukata idan ya kan daga kafar ya dan yi kaza ko ya cikin yi ya bukata to ta yi kada yake to a yi dan kaza ya dan sassauta kusan kaɗan ya isa babu ya daga da yawa ya ce ya yi ha ya ce ya yi ha ya kan tanga ne da yake da bari ba su ba su ba yi wa saboda da yake take cikin kakan shi ko kuma kada a ga al'aurar shi ko kuma kada na jasa da za ta fita daga shi ta fata masa ba kawai wannan abubuwan sun yi kare su da adina kira'ati shi ke nan ya isa yayi da gurgurdan abin da zai iya shi ne bi hadda ya gudu wannan arzi har sai ya kusa da kasa akwai hadisi na nabi sallallahu alaihi wa sallama malaman hadisi su ne maganganu a kan nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan kayan ku zai biya bukata ya biya abin da zai ga cewa ya fito da jiki saboda ne shekan da ka gani yana wasa da al'aura ku tsoyewar mutum ko kuma bangaren al'aurar shi lokacin da ya yaye lokacin biyan bukata ka ba shi ɗan dama ba wai wasan zai take su ba zai rai zai tona maka a cikin kuma zai zo maka rigima tsakanin mutane to sai ma da yake wala bu'u hatta ya yi wannan arzi har sai ya kusa da kasa sun yake da tufa sannan sai yake wal bu'u sannan sai mutum ya yi ta idan za ka biya bukata sai ka yi nisa ka tafi da da nisa shi ne da wani san abu uku sai su tabbata sai ka tabbatar an same su kada wani ya ji saukin ka kada idan wani ya ganka kada hancin wani ya ji wani ka kowa na da za ka fitar to shi ne wani uku da mutum ya tafi da nisa ya zo cikin hadisin ya ga san abdullah wanda al-imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya fitar da sauran malaman hadisi na sunan haka nan Abu Dawud ne na daga cikin malamai ya nuna Abdullahi radiyallahu anhu ma yake cewa qarabna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi safari mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wata tafiya fa kana la ya'til baraka Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance baya tafiya inda zai biya bukata hatta la yarahu ahad har sai ya je inda ba a gani ko hatta ya riba fana yura in ana taro a nan nan ne wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaf ya sauka kuma yana so ne ke bayan gida ko tsari idan ya yi a nan gabas ko yamma ko kudu ko arewa sai mutane sun je na gani sannan ya samu wani wuri a can duk masu ya samu wuri ya tuya ne ke cewa idan sai yanku zai biya bukata nan dai ya samu inda zai biya ko da ta hanyar tuya ne a bayan tsarin yaki ko kuma bayan bishiya ne ganye malamai suka tattauna su da nabi ce bayan bishiya ne ganye to kuma in ya hana yi bayan gida ko biyan bukata a karkashin ciwon da ake amfani da ƴaƴanta sai ba da kuka to ainihin yana nufin ne ya samu bishiya mai ganyen da za ta koye ko da a lokacin da ita bishiyar ba ta da ƴaƴa ko kuma ba a da bishiyar da ba a da bukatar ganyen ta ko sassaƙin ta da sunan magani a gwamnati da ke nan ka san bishiyoyin yankin ka da al'ummar ka yana da matuƙar amfani amma ba ga zamu ya yi biya har ana wani in ka cire jirgin da kuka da san komi ba ya shi da daji da kyan kaje ke waya wannan bishiyar ka wannan bishiyar ba ta tsoro a kuma ta ba to nawa da ka kace za ta dawo sai ta kuma kirta maka albarka sai baka san taurawa ba da ita ne arziki ita aka aurar da mahaifiyarka ta san bannawa a cikin aiki duka kudin da dawa ne tana da rage ita banta ne ta banta to bishiyoyin yankin ka a kalla ka sauyi in ma za ka iya sanin amfanin kudin ma ka sani na magani to da inda Allah ya yi a nan ne maka bishiyar da za ta yi maka magani in sha maɗi in suka yi tare ka shigo dogalan ko kuma dogalan tare ka ci banza ba zai maka amfani ba dan in tare aka wama ba irin ka ba na kana nan a Zariya dogalan da zai maka ba don nan a Zariya da arewa da Najeriya dan tare da wanda da dogalan irin nan in suka ci namu su ci ganye sai ban ka kana su ci ganye ta yi sallallahu alaihi wasallam idan zai biya bukatar yana tafiya nesa hatta la yura har ma ba za a gan ba a nafarin abu da ba gane da arawa da labara da shi kana hatta la ya rabu ahad dan Allah da Allah ba da sallama ya kasance idan zai biya bukatar shi yana tafiya da nisa har sai ya zama a gani duk ga wannan ka'idar idan an sakace ta idan har ka san inda za ka je za ka mutu to ka biya bukatar shi a gida idan kuma ka fahimci ba wani kewayawa a kusa to kafin ka kai ga mutuwa fahim to ka fara neman inda za ka je ka biya bukatar ka ko da a ce sai ka je kuɗi in ta kama ba a mota za ka iya fita ka fara tafiya da ka kanna ka gada ka duka mutane ne ma sai ka tara mai mota ce mu je ina za ka mu ci gaba da tafiya a wuce ya da duk mutane a wuce ina ne yan wanda kan san da ne yake ɗauka yake gangara yake shiga rungu yake siya bukatar ka yake sarkin ka yake sake fitowa yake sake biyan kuɗin mota sai a dawo da ke cikin taron jama'a to wannan kai ne mai arziki zuciyarka da arziki ka sun maka amfani tara da sunnar annabi da kuɗinka Allahumma a'afi hum yakan sadaqa mana yanzu kun maka addu'ar alkhairi Allah ya bai maka za ka samu bai maka take insha Allah ba za ka ga baiwa Allah zai maka fata duka wannan bayanin da ma da yake da yake wal qudu yana magana ne a yanayi na biyan buƙatar wajen gida sai ce auzu kuni likani idan ba za ka yi da mutane ba har su daina ganinka har su daina jinka har su daina shakarka to ka ji ka nema ba tsaki da aka gina ka shiga shi ne alƙali kaga yanzu ke da biyan bukata tana yi ko dai a gidan nan ba layi ko na gida ko na masallaci ko na kasuwa ko na kamfani ko na ina ne ko na bakin hanya in ka same shi ka shiga waɗancan hukuncin hukuncin da aka bayar da cewa kai nesa da mutane to ka samu sauƙi kila ka iya samun su duka kila ba ka iya samun su duka ba misali an cika da masallacin da rihabar kana wata harka wani wani al'amari akwai wani jahali a nan sai ka je ka bace ka shiga ba wata zai ganka kaga hatta la yura abu da daga nan to jin ka ba me yiwuwa wani ya ji sautin ka irin jin ka ba shi me yiwuwa wani ya ji warin abin da kake fitarwa tun da ban ɗaki na shiga alkawarin da aka yi na can ko umarnin da aka yi na can ba za a ce ka saba ba yanzu ba ka da laifi ba ka da laifi ko mu an fahimta to da ka lokacin in ka shiga ban ɗaki ba ka da laifi sai dai kawai wanda za su gina ban ɗaki kamata ya yi a yi ban ɗakin da zai cika waɗannan ƙa'idojin sai a sa ma ban ɗakin ƙofar da ba za a ji saukin ka ba saboda takakkiyar kofa aka sa mai inganci ba kofar karawa ba ta langalanga ba sannan sai a yi kofa ne ingancin da wani ba zai fito ba in za a yi gina ne da wani ba da duka da ta yi da can baya wanda kuma ya zagaya shi ya kai kanshi babu ruwan ka. Surata idan mutum a ban ɗaki zai yi ba za a ce ba sai ya shiga inda ba a san inda ya shiga ba ko mutane na kallon ka za su ke buɗe ban ɗakin su shiga idan ya kayan ta shiga ka dawo kofa idan da sakata ta sa kofa tabbatar in za ka iya kare kanka daga aji sautin ka ko ajuwa da ta ɗauki matakin duk da za ka iya in kai haka shi kenan fattakullaha mattaba'atun kenan duk tsoron Allah gwangwadon yadda za ka iya لا يكلف الله نفسا الا وسعها حتى baya tura ba kowane rai sai a dinga wannan ran da yake au da kodo da kalli ko ko mutum ya shiga ban tare wannan yana da tsara zuwa ga biyan bukatar dan adam a gine-gine kan da ba ka samu gidan da ba ban tare sai ku da islam da ke ne da harbar da ke ka ga ban tare shi ne mafi kasantar wurare a gida amma tsananin muhimmanci bai gaza na takin bacci ba dukkan gida in ba ban daki to kuma akwai matsala amma kuma dukkan ban daki ba za su ga kwana ba za ka ake so ɗauki na mara rayuwar duniya da kowace harka ta yadda watar ku da tsalani da kuma ba da magana in ana ban ɗaki kada a rika magana ya zo cikin hadisi da nake da ta fara da kuma ke sala ya aure da rajulani ya gariba da ta yi ka kake sai na wurin ta kuma da ta addaka ni da inna Allah ya mutu ala dadi kada wasu mutane guda biyu su fita domin biyan bukatar su sai su fara al'aurar su tsaya kusa da kusa kenan sannan ya ta haddasa ni sannan kuma su ta hira فإن الله يثبت على ذلك gaskiyar magana Allah na kyamar haka Allah baya san haka su da kaje bukata ba ake yi magana shi ne yake wannan kurin kalani da barin magana kada ka yi magana wal mudabasati lima lahu hurma da kuma shiga ban ɗaki da duk wani abu da yake da alfarma kamar nuna Allah na da alfarma aka nuna alƙur'ani suna da alfarma nassoshi da rubutu na addini kamar da ke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk waɗannan suna da alfarma suna da duk wani abu mai irin wannan alfarmar ba za ka shiga da shi ba hular ka a rubuta sunan Allah ba za ta shiga da ita ba za ta shiga ta ajiye ta awa sai a yanayi na lalura in ba wanda na sama yanzu kamar kuɗin saudiya ko a yi kama ko kalmar shahada idan idan akwai wanda za ta iya ba ya ajiye maka kafin ta fito saboda amana sai ka bayar a ajiye maka riyalanta wata riyancin miliyan da ya gada kwadon kwata biliyan in kuma kana da ba amana ba kai da kowa ba يقول كلمة الكتنة في الحجاج الدولة في كل بعض الدولات غير قاعدة فقهية كثيرة أما هو له غير الفرنا بلا تجد بن رايبا سنا كوجو من تكافو سنا أنا بلا تجد هو يتعمل لو أنا أقول لك أكثر من ذلك أتامو ثلاثة جاهل بو وأنت أكثر من ذلك بكار من ثالث رايبا أن أن كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الله لا اله الا هو الحي القيوم هو قل هو الله احد أبايا يتعلم من سنة كنتراني شوف فانجي شوف هو أنه هو يربح قبائل الأبايا بيها بإذن الله تقول قبائل أجياء إنكم كنا تقول ذلك كياجي بعد جاوة لا يجب أن يكون هناك ولم يجري wuri ne na ƙazanta ban ɗaki na ɗaya daga cikin wuraren taruwar hankali kamar yadda zamu ji a ƙarshen baya ya tabbata cikin hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu ne da bana Imam Tirmidhi da Imam Muslim da sauran da gudu da cikin ilmi Imam Muslim da gudu da cikin ilmi da sauran da gudu da cikin ilmi da sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan da kana da salaha idan zai shiga ban daki yanzu ku khatimu zai kira dole saboda dole ya rubuta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan rubutun da aka yi in zai ke biyan bukata sai kira da zai bara a ciki in ka bayar ka saka da biyu ba ka sake da ne sai ka bayar sai ka shiga da shi ba sai ka bara a ce maka in kuma a gidanka ne ka cikin sun sun sun sun sun sun ka samu ya ɗaki ka fa aji in ka aji shi kenan in ka fito ka fafta hannunka ka yi wani haka sai ka ɗauki lokacin sun ka makala haka dai ana rage laman ya ruwaito yake wa tajannubu al-amkinati allati mana'a an taqaddi fiha shar'un sannan da bisantar al-amkinata wuraren da allati mana'a shar'un an taqaddi fiha wuraren da shari'a ta hana biyan bukata a wurin wanda wannan matsalar a yawa cikin mutanen kuma wa alama ce da ke nuni da sansarin tarbiyyar mutane yanzu har wannan kashin ana ce wani zai shigo ya baki da ba na jin ba na tsammani ke da ni kashin ba da ke da mu zai yarda irin wannan kashin saboda kashin dabbobi ke bi daga mutuwa wannan kashin ne ba tsammani na rikin masara ne da alabo da sauransu to kada ka ko aukace waye ta murmin a mun ka da rubuce da aukace a gurin ko a gare ta ba saboda duk wanda ya yi bayan gida a wuraren da shari'a ta hana kullum a tsinuwar Allah ya yi mai tsinuwa ɗaya ba zai fitar janna ba ka duba duk in duk waɗanda ka ji Allah ya yi samo tsinuwa a kan za ka wuce ke wucewa إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس وأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وهكا wanda ya je bayan gida a wuraren da shari'a ta hana hari wannan fasirin dinan ne to shi ne yake da nisantar wuraren da shari'a ta hana a yi bayan gida ko a biya bukata a wurin kamar ke kamar inuwar da mutane ke hutawa kawai sai wani ya zo bishiya a bakin hanya bishiya a anguwa bishiya a kofar gida ko sai su guda ya bayan gida ko ya su guda ya yi fari to wannan mutum ne ne kuma kamata in an gano kowaye a yi mai kwamtar sai ya jago yana da mawari a cikin gidan ta aika ba za a bashi ba me yasa tsakani da Allah ba za mu kashe kuɗi mu roƙi nan ba mu roƙi Allah ya dakatar da ita amma mu ba su jinin ne me ne tsarin tufafi sai a zuciyar mutane zo ku kwanciyar a kan gobinka ka sa kin da kai ko da shi a baka sai ka kai wani soya ana kai gobe ka samu wata irin ka ma wannan ba jinin ne ya bace kaga da za a mutum ɗaya haka to wani ma ya bar jihar sun zai yi bayan gida to ya canza lokal zama kaga da garin zuwa su kafa da lokal zama bayan gida nan ne da za ka shiga ko da wuga da zan zara ka shiga lafiya to ni kan kare irin waɗannan wuraren kamar inuwar mutane inda mutane ke shakatawa ko suke kasuwanci ko suke kiran wani abu haramun ne ne ke bayan gida to mu ko dan wata inuwa ce a nan yankin ba a makashi ba wani ba kan da kalin ku zai kai wani a tsauran ku zai kai sinan ne yana kada kada da tsinuwar Allah da mutum wata rike aka san hanyar mutane yanzu kamar masu kaji a nan bakin hanya duk ke yi ne ko da gona da cikin hanya ya ta ita kin da ya dara yanzu kan nan cikin ciyayi ciyayi nan ba kai ka kara kaji ba kaji ya ji dalilin wani ya yi ko hamsin kila wai zai fi da su gunuwa kan ba a akan da wannan abubuwan islamiyya ba kusan kaɗan da suna kai an wani ka duba islamiyya ba an kulle ba haka zai kulle ta yi sauyi kulle shi a tsinan nan ma shi ne number one to kaga wannan a gano su ko a ba shi aure ni ba kada ni ba ba ma shi ma kwata kwata kwata kwata ake amfana kwata kwata in yana da ya a ce a ba wanda bai aure shi kuma ya kamata a gano ko mutum ke ne ma haka kana da ya aiki an sa rana kawai da safe sai ga manyan ka lafiya bikin da ake watan gobe ne cewa ya fata a baki kayan shi ya ba su baban yar ya yi kaji a inuwar mutane wannan abin kunya ne musamman a filin kiyama zai tashi kinan ne ni ba zan ji daɗi in auri yar ka mutum kiyama ga ku na ka kudu ko ka kudu bayan farin jakada ya gama kusur baki suna kai su kawai kuban kaya kawai na fata ka gaba da hakuri duk ku gaba ku ban kaya nan a tsohon kayan a tsohon kayan da a samu wani ma'aikacin gidan rediyo ya nan ɗauki rahoto a yi hira da amgar da ya fasa a yi hira da amarya wanda ne za ta ce a yi hira da jamara da yi wai da ya yi ka kiyaye da mutane eh yanzu ka fasa a wani fasa ma a yi kwata-kwata na fasa lokacin ta kara mun na yi ta kara ta sake wata lokacin da zan yi kafin bane ne ta kara lokacin ya yi kafin zan sake ta kara wala na da an jiki abu an yi abu da da hadin firamare na gwamnati ta gani ya yi ba a ji da ba a yi kare ba hajjar kuma za a ji da kowa da ko ta kanga kila kuma ku hadin a asuba imanin ya zo asuba ne ya nan ya zo an saba da ba su nan nan kan lafiya biya ne sai da ba ku muna kuma kalmar da biya ba da matsalin da ya bani qala lil insani kut alam ma safara salihu fi wa lil mu'min inni akhafu Allah rabbul alamin ya tabbata haka ko wurin da suka dake jira kamar sai gurin mai shayi kamar da kari kamar ruwa ne ne wani inda da mutane suka saba da al'ada suna zama su jira hikima ba za ta rufe bayan gida a wurin kotu ba su tsari ba ya tabbata cikin hadisin da sai na bi hurairah ya fitar hadisin da imam muslim ya fitar daga hadisin abi hurairah da radiyallahu anhu haka nan abu dauda ya fitar da shi daga abi hurairah annabi ya ce tabbata da ainihi ku guji wurare guda biyu da ke jawo la'ana sai sabon irin su ya rasu lalla wa man la ilaha ya rasu lalla waɗanda wurare su ne masu jawo la'ana kada da yake annabi ya takalla fi tariqin nas wanda yake zuwa ya bayan gida ko tsari a hanyar mutane au cikin tsirin ko kuma ya tsari a cikin wanda mutane ke sakatawa ko hutawa ko nuna ko kasuwanci ko neman halaliya to malamai sun ta tattauna wani me yasa haka shi ne ma wanda ya bayan gida na kake saboda bai fito ba ya shiga ya je da cikin bishiyar mutane ko jirgin mutane ko bakin hanya ya tsuguna yana bayan gida kawai sai wani yau yau ce masu hanyar suka zo za su yi kaga za su gani kuma za su gani tsada kuma shara ba sai ta gani ba to yanzu ganin na da ya zo ya yi a inda dama ana tsammanin a kan gida da shi ba ya zo shi ne mu shi ma kuma shi alaiba ga annar rahaba a nisan da mutum daga rahaba abin da hadisi ne da shi aka akwai hadisin ma da ibn jaban da san abu da da ibn mada da hakim da ibn sakan duka roito yake da istafil malaika sanata kubi wurare uku masu jawo la'ana albaradu sun kawari yin bayan gida a wurin ɗiba ruwan mutane ka je bakin rafi inda mutane su ɗiba ruwa ka zo ka tsuguna kai bayan gida tinan ne ne ka zo cikin gurin da kan mutane da da ke na ka tsuguna kai tsari ka ga abin da su ma shi ne almawari wa kare a tsari da gefen hanya ko kuma kan hanya sannan wasjidi da kuma inuwa wannan hadisin akwai irin shi da lima hudu da ya fitar wata mana da bayan da cikin tafi da yawa suna na ji da wuce da hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu akwai wurare bayan lokacin da aka haramta mutum ya biya bukatar da daga ciki akwai rayu ya zo cikin hadisi a kan dare da sarjin النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة الزهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه يا هذا يا هذا ينفعني أراي kada ka ga ranar da aka kai kuɗi daga tsari ko na rijiya ne su ta yi da yinka galiban akwai gida ba ne zai yi zuwa ya tare ka galiban akwai lera ko wani dabbobi ko wani zuwa ya galiban kuma akwai yare ko yi zai iya faruwa to ba a tsari a rani in ka gara ne kai ka jage akwai halittar da Allah ya ajiye a wurin kuma kai ba umarce ka daga su kake ita da irin wannan mugun aikin ba ne ne yake wa tajarrubul amkinati wa tajarrubul amkinati allati mana an takalli fiha shar'u mutum ya kaura kuma wuraren da shari'a ta hana a biya bukata au ulfun ko kuma a al'ada ko wuraren da a al'ada aka hana a biya bukata akwai da waɗannan wuraren ya ce mu a nan garin akwai wani wuri da ake zama ko akwai wani wuri mu ga tsarin mu ake da tsari gida a wurin ba ma jin daɗi to kada wani da shi ya zauna ya ya bukata a al'adance a irin wannan wurin kamar yadda ta hanyar ruwa ya biya bukata al'adance karfin duk da ruwa ai bola ne ruwa ya biya in ba ai ruwa ba ba kaga tana ga hadari wani in bayan gida a nan ina ga ruwa sai ya kwace wa yake ne wa yake ne to sai ce wa adadin istikbari wa istikbari da kibla sannan idan mutum ya zo zai biya bukata kada ya fuskanci al-qibla kuma kada ya ba al-qibla baya ya kiyaye wannan wannan matsala ce da malamai sun tattauna suke son da ke tattauna da wani sha'awa ya tabbata shi da hararren hadisin da na abuwa yi wala sa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan a kai ku da zaki ka idan kun zo la ku bayi la ku yi bayan gida fa la tattara da dare ku nada kar ku tsanta da dinna wala tattara da ruha kar ku ba ta baya kar ku da kar ka tsanta gabas ko karka kalli yamma yake wala ki sharri ku aw sharri sai dai ku kalli gabas ko kalli yamma me yake nufi da wannan magana magana ce yake yi da mazauna garin Madina a Madina kuma kudu ne a cikin da su masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kudu ya kalla limin kudu yake kallo saboda Kaaba na kudu da Madina to da a garin Madina in za ka yi ya bukatar ka karka kalli kudu kada kuma ka kalli arewa sai dai ka kalli gabas ko kalli yamma mu kuma a nan kar ka kalli gabas kar ka kalli yamma sai dai ka kalli kudu ko kuma kalli arewa shi ke da walakin sharri ku aw karri wannan hasu abin da ya shafe su da yanayin garin su ke akwai kusan mutum wannan wannan hadisi da hadisi Ali Hurairah wanda Imam Muslim ya fitar da shi shi ne wannan littafi ne mata Muhammad ibn Ali a Shaukani da yazo a littafin tunanin auta fitar da mutakan akbar inda littafi na kamar tasa'in ya kawo hannu mazhabulin malamai guda ina hukuncin fuskantar alƙibla lokacin bayan gida ina hukuncin baiwa alƙibla baya lokacin bayan gida ina hukuncin yin haka a banɗakin da aka gina a gida ina hukuncin yin haka a farfajiyar da ba kowa to shi ne yake a ƙarƙashin wannan akwai mazhabobin malamai har guda takwas a gurguje mazhabar farko suka ce la yuzu zalika la tasahari wa la bunyan baya halitta da can da ko ka ba ta baya da gida da daji duk ne akwai malaman da suka a haka wannan yake magana da abuwa yubara da sani yake da wannan hali haka mu zai yi da jama'a haka ibara shi ne na fahimta haka su fiya da sauri haka abu sauri haka haka da duka haka a wata riwaya ne haka alimamu nawawi ya kawo wannan maganganu a cikin sharhin shi na sharhin muslim da yi muslim sun kafa hujja da hadisan da suka samu daga Abu Hurairah da Ibn Abbas da Ibn Malik da Abbas da Imam Al-Auza'i da sauran mazhaba ta suka ce al-jawaz fi sahabi wa dunya hada ya halatta a ko ina take ka iya kallon al-qibla ka iya ba ta baya amma inda yadda za ka yi ka kauce ya yaki amma in ka ki ta kalla ko da daga gangan kai ba ne kamar karanci a ce ka yi makaru akwai masu wannan fahimtar kamar fahimta ce ta ruwa da gudun zubair aka ta yi aka ra'ayi malamin imam malik aka dawo zahiri da sauransu mazhaba ta cikin da annabi ya amsa sahari da bil umra ya halatta haramun ne da fuskanci al-islam ko gaba da suna baya in dai a daji amma ya halatta ka yi a gida in a gida ne ba da shi in ka yi haka zanna ki take da tsira liman maliki in ka kalli da malikiya akan wannan fahimtar suke kuma yake da tsira liman musulati in ɗaya daga cikin abin da aka rubuta daga gare shi suna da asar daga Abdullahi dan Abbas daga Abdullahi dan Umar daga Ali bin Sha'bi daga Ishaq bin Rabiya daga Ahmad bin Hanbal a ɗaya daga cikin riwayoyi al-Imam an-Nawawi kuma ya muni zuwa ga haka a cikin sharhin da yawa eh abin nan eh wannan sai hukunci mazhaba ce suka ce annabi la yake da kike ba وإذا بدي حرام بدي كنا تتكتي تنتر على الإطلاق قوات بايا بايا على الناس هذا بعد إن أنت أبو بين على السبع تقوم دون أنت يا حرام سبع يا حرام سبع في على السبع سبع سيدي يوا في على السبع سبع حرام سيدي يوا في على السبع سبع خلاف الأولاد تقوم بالرجل da sai suka ce baya halitta kan ta alkitta ko ka bata baya da sahara da daji suka ce duk da yake wannan ɗaya daga cikin riwayoyin abu hanifa kenan da ahmad ibn hanbal maza ba ta biyar annan na haya mustanzi fa yakunu makruhan halin da aka yi hali ne na karhan makaruhi ne ka fuskanci alkitta ko ka bata baya ko a gida ko a wajen gida wanda yake fahimtar al-imam qasim ibn ibrahim haka alƙalin zai shi ma yana da irin wannan fahimtar maza ba ta gida ita ce jawabin duk da jiba'in dunya ne fakat halaccin ka ba alƙilla baya amma a gida kawai su masu wannan fahimtar suna cewa in hadaji ne baya halatta tattar da ko ka ba ta baya in kuma a gida ne baya halatta ka fuskance ta amma ya halatta ka ba ta baya kaga kuma ta san sassauta ta sun yi amince ba ne bi ka ba ta baya amma ka fuskanta suka ce baya halitta maza ba ta bakwai a tahariru mutlakan suka ce malam baya halitta ka fuskanta da kinta ko ka ba ta baya la a daji wala a gari eh wala bai kuma wanda dake nan suna kan ce ya halitta ba ka kallina ya halitta ba ka kallina ya halitta ba ka kalli eh ka kalli aka kalli arewa ne kenan to ina za ta nake wannan su za mu ba da yawa amma su suna cewa wannan hukunci zai takaitu ne ga mutanen madina kawai to sai fahimta ta tabbas an da ta halin sassun da ahalin madina wannan ka'idar da akwai ibn al-ansari ya hasu ya mutu daga cikin sunama la ta la ta tasbihu lil qibla wa la tasbihuha mutanen Madina sai ta shafa tana barin garin Madina ba da kayan da ba sai ta ce walakin tafi wala saurayi sai dai in an samu kasashen da alƙibla su ke ku to su ne sharri ku au sharri ku za ta shafa amma mu anan suka ce ban da mu amma da yake kullum kusan hadda kullum a ciki waɗannan su ne maganganun mazhabin malamai guda takwas waɗanda malamai kan kawo a cikin wannan baki abinda galibin malamai suka tsaya a cikin mai da Imam Shafi'i yake cewa al-istibadu wa istibadu muharramani fi sahari la dunya ka'idar da ka tsaya a cikin shine in ka dace da ka yi tsari ko bayan gida haramun ne ka fuskanci alƙibla kuma haramun ne ka ba ta baya amma in a gida ne fallakin da a haka aka gina to kai ka tafiya da kanka a haka ya halatta ka iya kallon alƙibla lokacin biyan bukata kuma ka iya ba alƙibla baya a lokacin biyan bukata yake wannan yake ka'idar da tamburki da ake kuma za ta iya haɗawa sauƙin sauran hadisa hadisan da suka haramta ta ce sun har a hadisan da suka hada ta ce na hayyar tasiri hadi ne na tsarkakewa dan a ni tattaka mutum daga ire-iren waɗannan ayyuka ya ce wa alaihi da jama'a nan sai akwai sarki da hoke ga mutum bisa na tafi a jarin fata ta hanyar yin sarki da hoke guda uku hoke mai tsarki idan ya halatta idan mutum ya yi tsari ko ya bayan gida ya goge ko ya tsaftace gaban shi da goge amma karanci wata ya zama ɗaya ba a yadda ba ko da a yi don bisa abin da ake tsammani ɗaya ba ya tsaftacewa bi ma ba su yi ba karanci uku daga nan ta iya tsawa saboda uku musamman kuma su zama wuce Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne karantar da haka cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar daga sahabi Salman al-Farisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sarki da goyi kasa da kudi kuma ya hana yin sarki da kashin dabbobi ko kuma da kai suna tabbatar zai iya nemo goge goge guda uku au ma ya koma makama ko kuma ya nemo abin da zai tsaya a matsayin goya ka ne ba ruwa karanta ka ne ba goge karanta amma kana da kodar tefa sai ka tumbuzo ta tura ta sai ka yi mai da ita kamar goya tsane masa ko auduga amma sai ta yi kuri karanci kuma sai ya yi kuki ya ga ya tafi in sai ta ke yi zai ke mama shi ya ke mace da babu ruwa sai ya kasa shi kuma sallar shi ta yi shi ne au ma ya kumu makama ko kuma a dindin laya a matsayar haka mai karfin wannan littafi wanda ya yi ma tashin akan watan nabiya yake cewa وأقول لا شك أن الاستبداء بالماء أفضل من الاستبداء بالإدارة من دون ماء أبين دي تبتا كما يتكرر shine ke sarki da ruwa za ka shiga ban daji ɗauki ruwa in kuma abin da ya haka shi ne ka haka ne ka ɗauki hoki in sai a koyar da hoki guda ko biya da haka sai kuma ka ɗauki ruwan ne kawai sai nan ka dawo fiyar ba ma dai haka ce da ruwa da hoki wanda ya fi sai ka ce ƙoƙe ya ci a sai ka ce ruwa ya ci ruwa ya ci sai ka yi amfani da shi sai ka tsaftace cikin da na tsaftace ta bisa karantarwar shari'a wato dabu ma da yake an so a nufi a ga ta yanke shiruri mutum ya nemi tsarin Allah lokacin da zai shiga wurin biyan bukata saboda wuraren biyan bukata galiban wurare da ake tsammanin haduwa da aljanu saboda su suna son na daɗa su haka suke so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suke da sai gaban da ya ce Allahu ya fiya mu shi kamar da kokoki wala ka ba ni yana ga da har yara da suke ta to haka ake so ya Allah ina neman ka tsare daga kazanta daga kelanu maza da kelanu mata aljanu da suka taso ka za ka fuskantar matsala ko sannan ba duk ke faruwa alhamdu ba'da al-faraji da kuma neman gafara da yin godiya ga Allah bayan kammalawa sai mutum ya ce gufranan wanda wannan shi ne ya tabbata ne da cikin hadisin Anas ibn Malik yana cewa ne sallallahu alaihi wasallam ya kace ya ce shi gaban ake yana cewa alhamdulillah alladhi azaba an al'ada wa wa riwayar wa afani manan su tuna mun wannan hadisi ruwa cikin gaske shine gufranan ya Allah yana neman gafararsa amma ba da dare nuni da cewa wancan wasiyar ita ma za ta iya shiga saboda wasu hanyoyi sinadaran hadisan da yake walhamdu ba da faraji da take kokora nan Allah yana neman gafara in ka ce haka ya yi ba wanda zai jare in kuma ka kara da alhamdulillah alladhi azaba an al'ada wa afani to shi kuma ka tabo wani bani da malamai sun sai maganganu a kai wannan ban ɗakin da ake so mutum ya nemi tsari sai ku nisa kan soyayya a cikin majmu'ul fatawa a mujalladi ne na goma sha tara daga shafi na arba'in zuwa na arba'in da ya tattauna wannan matsalar ita da ka gaban ɗaki da wuraren taruwar najasa matattara aljanu idan ba neman tsarin Allah kai ba kai sau irin waɗannan garkuwar aljannan za su maka mutuwar illa ko kai ko wani naka kama kana yin wannan addu'a za su fashe su bar wurin ba su yadda suka iya da kai ka riga ka fi sarkin su ka sha ga wani akwai cikin da yake cewa saboda haka ne za ka gana samun aljanu a gine-ginen da ba kowa irin gidajen da aka gama ba kowa in za ka shiga ba da ka sha addu'a galiban aljanu ne suka bada 'ya'yan sabuwar haihuwa ka ta samu wani sama kun ta rigima don za ka je ka sha addu'a ko su kwace ko ka taka ka taka banza sannan ana yawan samun aljanu a wuraren kananta gona bandaji wane ne wane ne wane ne duk ana samun haka ana samun su a makabarsu da dai makabarsu za ka ga nan duk ma akwai garke garke na da ke daura dabbobi nan da dakunan kiwon kaji ma duk yayi da gaske na da take ka addu'a in shi ma sai addu'a ire iren waɗannan wurare da ke shafi mutum yayi da gaske sannan zai iya kubuta sannan malamin ke cewa wa katkulu kadhalika fil zuhuri wa ala da ma'i sannan galiban aljanu suna da ma a koguna da ramuka sannan galiban aljanu suna da ma a kan ruwa ruwan nan ko na rijiya ne tsakar dare za ka kai ko da shi za ka ɗiba ruwa yi bismillah ko ka fada ba kudu ka fada ba banza amma in baka yi addu'a ba zai ce za ka gaskiya sai ki ga wanda za ka yi wanka sai ki ke cikin ka ya taba lafi ta ka dawo kanka kina ka lallai musulunci ya gama ɗaukar mana matakan duk abin da ya dace na samun kariya da yadda wani sun aljanu ba zai iya zuwa ya cutar da mu ba ina da saboda yanayin lokaci sai mu ga ta tana amma da ake mun garkin gaba sai mu tashi babu dudu ya da ba kuma da kan bisa na a gurbin a ba sa da kariya ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yi tantar jinna wannan cikin ya ma ana saboda akwai abin da zai iya ba da damar mutum ya bar al'aurin da a gani sannan akwai jirgin da tafi da tsarin sunanka kuma abin da ake nema na nisa da mutane sun fi zuwa su da harkar guda ke su samun nisa da mutum ko a bayi ne su ne suna kada ya ce yar bayi ne na wani ne kada yi a tsaya da na kallon mutum su guna ne ya yi